بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau ma insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya inda za mu fara daga babin da yake bayani akan falalar alwala قال رحمه الله باب فضل الوضوء babin da yake magana akan falalar alwala قال الله تعالى Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya idan kun tashi zuwa sallah to ku wanke fuskokinku kuma ku wanke hannayenku zuwa idan hannu sannan ku shafi kawunanku sannan kuma ku wanke kafafuwanku zuwa idan sawu وإن كنتم, وإن كنتم جنبا فاطهروا idan kuma kun kasance kuna da jaraba a jikinku to ku yi wanka وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه idan kuma kun kasance ba ku da lafiya ko kuna halin tafiya ko kuma ɗaya daga cikinku ya yi ba haya ko kuma kuka yi jima'i da mata ba ku samu ruwa ba to sai ku yi taimama da ƙasa wacce take mai tsarki idan za ku yi taimama to ku shafi fuskokinku da kuma eh, hannayenku da ita wannan ƙasar ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah maɗaukacin sarki bai yi nufin ya sanya muku kunci ba sannan kuma Allah maɗaukacin sarki yana so ya sarkake ku ya kuma cika muku ni'imomin ku saboda ku gode masa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء al'umma ta ranar alkiyama za a kira su suna masu fararen gurin ran alwala ma'ana guraren alwala su za su zama suna haske فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل abu huraira yake cewa dukkan wanda ya samu damar da zai tsawaita guraren alwalarsa to ya tsawaita mana kamar idan ya zo wanke kafa ya wuce idan sawu ya ya yi can gaba misali ya kai wajen gwiwa ko wani abu makamancin haka amma dai malamai suna cewa wannan fahimta abu huraira ce saboda haka tsayawa a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da alwala shine ya fi dacewa Na'am.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول na ji bada'i na Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء hasken jikin mumini ranar alkiyama yana kaiwa gwargwadon inda alwala take kaiwa mana iya guraren alwala ranar alkiyama su ne za su dinga yin haske saboda haka a hannun mutum inda yake wankewa in zai yi alwala nan ne zai yi haske don haka ragowar ciki inda ba a wanke su in za a yi alwala ba za su samu wannan darajar ta hasken ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال an karɓo daga Usman ɗan Affan Allah ya yarda da shi yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره wanda ya yi alwala kuma ya kyautata alwala to kurakuransa za su fita daga jikinsa har sai sun fita daga ƙarƙashin kumbansa mana kowace gaba idan ka wanke to kurakuran da ka aikata da wannan gaban za su fita kamar yadda wasu hadisan suka bayyana haka
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة yake cewa na ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi irin wannan alwalattawa sannan ya ce duk mutumin da ya alwala irin wannan to Allah madaukake sarki zai gafarta masa abin da ya gabata daga zunubansa kuma sallarsa da tafiyarsa zuwa masallaci za su zama ƙari
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء idan bawa musulmi ya yi alwala ya wanke fuskarsa to duk zunuban da ya aikata da fuskarsa za su fita da wannan ruwan فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء idan kuma ya wanke hannayensa to duk zunuban da ya aikata da hannayensa su ma za su fita da wannan ruwan da ya wanke hannunsa da shi فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب sannan idan ya wanke kafafuwansa to duk zunuban da ya aikata da kafafuwansa to su ma za su fita da wannan ruwan da ya wanke kafa da shi har ƙarshe ya zama ba shi da wani zunubi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال an karɓo daga shi abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je makabarta sai ya ce السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
ya je makabarta sai ya karanta wannan addu'ar da ake yi wa mamata yake cewa sallama gare ku ya ku gidajen mu'mina insha Allah za mu tarar da ku وددت أنا قد رأينا إخواننا sai yake cewa na so a ce mun ga ƴan uwanmu قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله sai suka ce mu ba ƴan uwanka bane ya manzon Allah قال أنتم أصحابي sai ce a ku sabaina ne وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ƴan uwanmu su ne waɗanda har yanzu ba su zo ba ma'ana ba a halicce su ba
قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله sai suka ce ya manzan Allah ta yaya za ka iya gane waɗanda ba su zo ba daga cikin al'ummarka
فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله
yace ya kuke gani ku bani labari idan yanzu mutum yana da ah, doki ko kuma dokuna waɗanda suke suna da fararen fuskoki ya kuke gani idan suka shiga cikin do idan suka shiga cikin dawaki waɗanda suke baƙaƙe ba zai iya gane dokinsa daga cikin waɗannan baƙaƙen dokunan ba
فقالوا بلى يا رسول الله sai suka ce tabbas ya manzan Allah zai iya ganewa mana قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم إلى الحوض sai suka ce to ai ya manzan Allah su za su zo suna masu fararen guraren alwala kuma ni ne wanda zan eh, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa su ai za su zo suna masu fararen guraren alwala kuma ni ne zan riga su zuwa tafkina
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات bana shiryar da ku zuwa ga abin da Allah yake kankara zunubai da shi ba kuma yake ɗaukaka daraja قالوا بلى يا رسول الله sai suka ce ya manzon Allah tabbas muna buƙatar haka قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد sai yake cewa sabunta alwala a lokacin da alwalar take wahala kamar lokacin da ake tsananin sanyi sannan kuma da yawaita tafiya zuwa masallaci ma'ana ya zama tsakanin gidanka da masallaci akwai nisa amma mutum ya daure ya ci gaba da tafiya a haka
وانتظار الصلاة بعد الصلاة da kuma jiran sallah zuwa wata sallar kamar mutum ya zauna tun daga azahar ya dinga jiran sallar la'asar
فذلكم الرباط فذلكم الرباط wannan yana daga cikin tsarewa wacce ake kwaɗaitar da mutane su yi wannan yana daga cikin tsarewa wacce ake kwaɗaitar da mutane su yi na'am رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu malik al-ashari allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce الطهور شطر الإيمان sarki rabin imani ne رواه مسلم muslim ne ya rawaito وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات a wannan babun kuma akwai hadisin amru bin abasa wanda ya gabata a babukan da suka gabata hadisin amru bin abasa ya kunshi alkhairai tsayawa waɗanda za su sa mutum ya shiga aljanna na'am
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga umar ɗan khattab daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء Umar ɗan Khattab yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda zai yi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu face sai an buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta kowace daga ciki yake bukata رواه مسلم muslim ne ya rawaito وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين Tirmizi kuma ya ƙara da cewa bayan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh to ya ƙara da cewa allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin na'am باب فضل الأذان babin da yake magana akan falalar kiran sallah
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه idan da a ce mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah na lada da abin da yake cikin samun sahun farko na lada sannan kuma suka rasa har sai sun yi ƙuri'a to da sun yi ƙuri'a saboda su samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه
da a ce sun san abin da yake cikin gaggawa zuwa ga sallah na lada to da sun yi sauri zuwa ga haka ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا da sun san abin da yake cikin sallar isha da kuma sallar asuba na lada to da sun je musu koda da jin ciki ne متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن معاوية رضي الله عنه قال an karɓo daga muawiya Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة masu kiran sallah su ne suka fi kowa tsawon eh, tsawon wuya ranar alkiyama رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له
abdullahi bin abdurrahman yake cewa abu sa'idin khudri ya ce masa
إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء yake cewa na ga kai mutum ne da yake son dabbobi yake kuma son zama a ƙauye saboda haka idan kana cikin dabbobinka lokacin sallah yayi za ka yi kiran sallah to ka ɗaga sautinka
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة saboda babu wani wanda zai ji sautin mai kiran sallah ko aljani ne ko mutum ne ko ma menene face sai ya yi masa shaida da hakan ranar alkiyama قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم abu sa'id yake cewa na ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين idan aka yi kiran sallah to shedan yana juya baya yana tusa ba don wani abu ba illa don kai ya ji wannan kiran sallah فإذا قضي النداء أقبل idan aka gama kiran sallah sai ya fuskanto حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر idan aka yi ikamar sallah to sai ya sake juya baya وإذا قضي التصويب أقبل idan aka gama yin ikama sai ya sake dawowa حتى يخطر بين المرء وبي و حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى har idan ya dawo ya kokari ya shiga tsakanin mutum da tsakanin zuciyarsa ya dinga masa wasu wasi ya dinga sa shi yana tunane-tunane har dai ya zama cewa ma ba zai ma iya kidaye abin da ya sallata ba ya dinga kokonto raka a biyu ya yi ko uku متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول abdullahi bin amr bin al-as yake cewa ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا sannan ku yi min salati saboda dukkan wanda ya min salati sau ɗaya to Allah maɗaukakin sarki zai masa salati sau goma ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة sannan bayan an gama kiran sallah ku roƙan mun wasila ita wasila wani matsayi ne a cikin aljanna wacce mutum ɗaya za a bawa daga cikin bayan Allah kuma ina fatan na zama ni za a bawa don haka dukkan wanda ya roƙan mun wannan wasila to ceto na zai tabbata gare shi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن idan kuka ji kiran sallah to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga jabir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة dukkan wanda ya faɗa lokacin da ya ji an gama kiran sallah ya karanta wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqam mahmudan allazi wa'ata to ceto na ya tabbata a gare shi ranar alkiyama رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga sa'ad dan abi waqas Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه dukkan wanda ya faɗa lokacin da ya ji mu'azzin eh, ya yi kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah da la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi billahi rabbuhu wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan to za a gafarta masa zunubansa رواه مسلم
muslim ne ya rawaito
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga anas allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ba a juyar da addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da ta da iqama رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmizi ne suka rawaito kuma tirmizi ya kyautata hadisi
باب فضل الصلوات babin da yake bayani akan falalar salloli
قال الله تعالى Allah yana cewa إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر tabbas sallah tana hana alfasha da mummunan aiki
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟
na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ya kuke gani idan da a ce mutum yana da wata korama da take a kofar gidansa kullum ya yi wanka sau biyar a rana shin za a samu ragowar dauda a jikinsa قال لا يب... قالوا لا يبقى من درنه شيء sai suka ce a babu abin da zai ragu na dauda a jikinsa قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka ma salloli guda biyar su ma Allah yana kankare zunubai ta hanyar su متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن جابر رضي الله عنه قال An karɓo daga Jabir Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات misalin salloli guda biyar kamar misalin ƙorama ce da mutum yake da ita a ƙofar gidansa wacce yake yin wanka sau biyar a rana. Saboda su ma salloli guda biyar suna kankara zunubai kamar yadda ƙorama in mutum yana wanka a ita sau biyar za ta tafiyar da dauɗa da take jikinsa.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة an karɓo daga abdullahi dan mas'ud yake cewa akwai wani mutum da ya sumbanci wata mace فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره sai je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari فأنزل الله تعالى sai Allah ya saukar da wannan aya فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ka tsayar da sallah a wasu ɓangarori na yini da kuma wani ɓangare na dare wato ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magarba ka yi isha saboda kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana فقال الرجل ألي هذا sai mutumin ya ce wannan ya keɓance ni ne ni kaɗai قال لجميع أمتي كلهم sai ce a'a wannan ya shafi dukkan al'ummata ne mana a kanka abin ya sauka amma kowa zai samu wannan falalar متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa juma'a suna kankara zunuban da suke tsakaninsu in dai ba a zake wa manyan zunubai ba
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال an karɓo daga Usman ɗan Affan Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله Usman bin Affan yake cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa babu wani musulmi wanda sallah ta farilla za ta halarto ya je ya yi alwala mai kyau ya kaskantar da kai ya yi ruku'u face sai hakan ya zama kafara ga zurban da ya aikata kafin wannan sallar mutukar bai aikata wani babban zurbi ba kuma hakan zai ci gaba da kasancewa da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa mutukar ya ci gaba da yin waɗannan sallolin kamar yadda Allah yake so.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito. Masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasin da zai zo nan gaba. Kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.